والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان متى تقص قوة سفر shekara ta 1433 hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da biyu ga watan daya shekara ta 2012 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratu an-nisa in ba kuma ta satin da ya wuce ai mun tsaya ne akan aya ta 143 za mu tashi aya ta 144 ko يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين يو شيني درسينة تلاتين دبيو أتكي وانا سورة من البركة نعم مال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا Allah madaukin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kuka gaskata Allah tabaraka wa ta'ala la tattakhidul kafirina awliya'a kada ku riki kafirai masoya iyayen gida min dunil mu'minin ba mu'minai ba ku watsar da mu'minai ku dauki kafirai kada ku riki kafirai masoya kada ku riki kafirai wato iyayen gida ku watsar da 'yan uwanku muminai naha Allahu ta'ala almu'minina an muwalatil kuffar wannan aya tana bayani ne akan Allah ya hana mumini wanda yake mumini kaji mumini aka ce mumini ya nuna kauna da soyayya ga arne ga kafiri shi kafiri ba gangan jikinsa ake yi ba in gangan jikinsa ne ai irin na musulmi ne idansa irin na musulmi ne kafarsa irin ta musulmi ne amma aqidarsa ake yi itikadin kudur kin yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi da kin yadda da Qur'ani da yayi wannan shi yasa aka ce kada a so shi tunda yaki Allah yaki Allah za ka so shi kuma ba wanda ya sai lazamta maka ya sa ma dole ka so ne babu shi tunda harka ce ta aqida kuma ba wanda ya sa ya isa ya sa ka kai wani addinin da baka yadda da shi ba aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina yanzu so kuke yi ku sanya wa Allah wata hujja bayyananniyar hujja wata dama kuke so ku ba Allah da zai muku azaba ya ce kada ku yi kuma kuna yi kina yanzu in kuka nuna kauna da soyayya ga kafirai ja'altum lillahi alaikum sultanan mubina kun sanya wa kanku da kanku wata hujja da Allah zai iya muku azaba da ita mana kada ka bude kofar da zaka sa ka jawo kanka musifar da Allah zai ma azaba kalmar sultanan mubinan tana nufin hujjatan bayyinatan fi azabikum to wannan aya tana nuna mana hadarin nuna kauna da soyayya ga kafirai kuma yin haka zai sa Allah ya muku azaba sannan kuma a aya ta gaba Allah zai yi mana bayani dangane da masaukin munafukai munafukai su ne 'yan aiken kafirai waɗanda da su ake kullawa duk fitina in kaga ta faru ta dalilin munafukai ne duk sharri in kaga ya faru ta dalilin munafukai ne to ga makomar su munafukai su ne waɗanda suke bayyana musulunci su koyi kafirci kalmar nafaka an an ce nafaka fulanun wato wani yayi munafirci kamar kenan ana nufin bayyana islama wa abtana al-kufra bayyana musulunci a fili zaka ga dan uwanka ne in yayi alƙawari baya cika alƙawarin in dai zaka yi alƙawari da munafiki insha Allah sai ya kare alƙawari bi idhnillah ba yadda za a yi zo maka akan lokacin da kai da shi wa idza tumina khana kuma in ka bashi amana ka yadda da shi ka bashi amana ka saki jiki da shi saboda ka amintu da shi kana wallahi sai ya hayance ka yau dare ka maciyin amana ne munafiki wa idza khasama fajara sannan kuma in yazo husuma yana fajirci hayaniya jayayya dan ya danne ƙarya ya bayyana wato ya danne gaskiya ya bayyana ƙarya Allah kiyaye mu to shine Allah ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafikai suna can kasan kasan wuta Allah kiyaye mu suna can ƙasa a cikin wutar jahannama ba in kana so ka tambaya wai a ƙarshen ƙasa to munafiki ne kamar yanzu kana za ka dafa masara sai ka fara zuba wasu ka ɗora wasu a kansu ka zuba ka zuba dole akwai wasu a ƙasa wacce za ta fara dahuwa da wuta ta ƙasa to a duniya kafiri ma munafiki sai ya fara ƙonewa kafin kafiri ko baka ji ba munafiki sai ya sha wuta kafin arne ya sha wuta a wutar jahannama masu su ne 'yan gidan ƙasa Allah kiyaye Allah kiyaye fi darkil asfali minan nar ad-dark bi sukunin ra ko au akwai kira'ar da wasu malamai suka karanta fi daraki innal munafiqina في الدرك الأسفل من النار maimakon fiddarki fiddaraki kamar luga ce guda biyu akan ce fiddaraki ana cewa kuma fiddarki kamar za'ani ne da kuma za'ani azza'an bi sukuni al'aini wa za'ani bi fathi al'aini kamar annahari bi sukuni ha wa nahari bi fathi ha to ana cewa addarki ana cewa addaraki duk da abin da ake nufi da addarki wato a suna can wato wani gida a cikin wutar jahannama kamar yadda abu huraira ya faɗa baitun mukfalun alaihim tatawaqqadu fihi annaru min fawqihim wa min tahtihim za a sa su a wani gida ne ko wani ɗaki ne da za a rufe su a rinka hura musu wuta ta ƙasansu su kuma a rinka huro musu wuta ta saman su in ji abu huraira ya ce wannan shine fiddark abdullahi dan mas'ud ya ce fiddarkil asfali minan nar wato wasu akwatuna ne manya-manya akwatuna za a sa su a kasar wutan jahannama akwatin karfi ya labarin karfi a cikin wuta to a cikin akwatin nan za a sa su na karfi haka za a sa su a ta a ta hurawa wannan akwati wuta saman sauta kasan sauta su dahu bayan sun dahu su nuna bayan sun nuna sai kuma a fara toya su ina nama in ka sa shi a wuta na farko sulaluwa yake ko rabi ruwa rabi nama in ka kyale shi wannan ruwan zai bata sai mai ya biyo baya daga wannan man kuma sai mai sai toyowa eh bayan mai ya ƙare kuma fa sai konewa in ya kone sai zama gawayi to haka za a yi ta musu azaba an sun zama gawayi kuma sai a ɗauke su a daɗa kura musu rai kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab Allah ya ce in wata fatar ta lalace ta nuna ta kone sai mu canja musu wata fatar liyazuqul azab dan mu dandana musu azaba kamar yadda suka dandana wa bayan Allah azaba a nan duniya munafiki matsala ne munafiki shi shi ke tona maka rami ya kibar da kai baka sani ba kurin sai dai ka ji ka fada Allah ce walan tajida lahum nasira ba za ka taba samun mani'an min al'azabi lahum ba wanda zai hana a yi musu azaba babu Allah ya yi fushi نعم مانا
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله هكا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما illal ladina tabu ka duba adalcin ubangiji bayan ya gama wannan bayani kuma bai rufe kofar gaba ɗaya ba sai ya bude sai ya ce amma banda wanda suka tuba ashe ana iya tuba daga munafurci wani munafiki ne ya ji wa'azi sai ka tuba ɗabi'unka sun dace da irin na munafukai sai ka tuba Allah bai rufe ma kofa ba illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba minan nifaqi wa amanu suka bar munafurci suka yi imani dan munafiki bai da imani kuma malamai suka ce yana cin alamar munafiki shine kullum idan masifa ta samu musulmi farin ciki yake yi yafrahun suna farin ciki iya farin ciki idan bala'i ya sauka ga musulmi sannan kuma duk lokacin da musulmi za su samu ci gaba to munafiki bai san ci gaban musulmi duk inda zai iya toshe hanyar musulmi su ci gaba su ya toshe sannan kuma yana cikin sifar munafiki shine wato yin hanya da za ta cutar da musulunci da musulmai kamar yadda muka sha mu faɗa muna maimaitawa wallahi za ka iya zamantowa munafiki baka sani ba kuma wasu su mai da kai munafikin baka farga ba a yi ta aiki da kai baka farga ba ana baka wataƙila albashin da baya ma isan ka kai ritaya kuma ka kulla alaka da talauci kuma ka karar da lokacinka gaba ɗaya da rayuwarka akan wannan harkar kan kare wani abu wanda yake ƙarya ne ka taimaki makaryata akan masu gaskiya ka agaza musu saboda za su yi maka wani abu ku kiyaye wannan da kyau yin haka din zai iya taba mana imanin mu kuma zai iya taba mana rayuwar mu da addinin mu gaba daya kullum iya tashi hankalin mutum ranar da ka mutu zaka gane kuskuren ka wallahi kuma wa'azin da ake yi zai maka amfani zaka gane yana da amfani sai ranar da ka mutu ka je kabari aka kwantar da kai aka fara maka tambayoyi zaka ce kash wallahi an gaya mana waɗannan maganganu a duniya to amma kuma gashi a kiyaye wannan a tsare don wannan zai taimaka mana kwarai da gaske illallazina tabu wa aslahu wa tasamu billah banda wanda suka tuba daga munafurci suka yi imani wa aslahu ai wa aslahu a'malahum suka gyara ayyukansu wa tasamu billah wa tasamu billah sannan kuma suka yi riko da ubangiji tabaraka wa ta'ala wa akhlasu dinahum lillah kuma suka yi ikhlasin addinin su ga Allah shi shi kadai ikhlasin addinin su ga Allah shi shi kadai malamai suka ce annifaqu kufrul qalb ai shi munafirci ai ai kafircin zuciya ne zawaluhu yakunu bi ikhlasil qalb yayin da munafirci ya tashi ya tafi to kuma kaga zuciya ta yi kyau ayi fa ulaika ma almu'minin idan suka yi wannan to sun kasance tare da mu'minai tare da mu'minai ma'ana suna cikin mu'minai wa sawfa yu'ti Allahu almu'minina ajran azima da sannu Allah madaukin sarki zai ba mu'minai a lahira ajaran aziman lada mai yawan gaske lada mai girman gaske shine aljanna kaga anan duba al'amarin ubangiji cikin rahama da jin kai bayan ya gama bayani akan illolin munafukai da sifofin munafukai da irin masifar azaba da munafukai za su samu sai kuma ya bude kofar tuba yau din nan idan ka tuba daga munafurcin nan ka dawo mutumin kirki kana cikin muminai kuma Allah zai baka lada mai yawa shine ladan gidan aljanna shikenan abu mai sauki ka tuba kafin ka mutu tubu ila Allah wastaghfiru manzo Allah ce ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra yace kullun sai na istighfari guda 100 inji Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan kuma Allah da yana ta kwadaita muku ku tuba akan munanan ayyukan ku sai yace me kuma ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم wai me Allah zai dai muku azaba ne me Allah zai karu da shi dan ya muku azaba ku ce muku akai Allah yana kwaɗayin ya muku azaba ko kuna ganin Allah yana sha'awar ya muku azaba ne ko in ya muku azaba zai karu da wani abu ma ya fa'alu Allah bi azabikum me Allah zai yi da yi muku azaba kamar ka ce wani me zan yi da kudinka kamar ka ce wani me zan yi da da- da kayanka Allah ya wadatar da ni ban da bukatar kudinka ban da bukatar kayanka ku bayi wai me Allah zai karu da shi ne dan ya muku azaba ma ya fa'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum idan kuka gode wa Allah shakartum ni'amahu kuka gode wa ni'imomin Allah wa amantum kuka yi imani da shi wasu malamai suka ce a cikin ayar akwai takadimin tasir takadirin ayar shine in amantum wa shakartum yau me Allah zai ai ba zai muku azaba ba yi da wata riba akan yi muku azaba ko in matukar kun yi imani kuma kuka gode wa Allah li'anna shukura la yanfa'u ma adami al-iman dan mutun yayi shukura babu imani bai da amfani to kenan ya fara yin imani sannan sai yayi sai yayi shukura mulkin ubangiji karfin ubangiji tabaraka wa ta'ala la yu'azzibu al-mu'mina ash-shakir baya yin azaba ga mu'mini mai yi masa godiya fa inna ta'dhibahu tabaraka wa ta'ala ibadahu la yazidu fi mulkihi shay ai azabar da Allah yake yi wa bayinsa baya ƙara masa komi a mulki wa tarkihi uqubatihim ala fi'lihim la yanqusu min sultanihi kuma wa tarkihi uqubatuhum Allah ya ya bar wato yi yi musu uquba dan Allah ya ƙi yi uquba wannan baya wato baya tauye masa komi a mulkinsa kun fahimci wannan wa kana Allah shakiran alima lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine mai karban godiya daga bayansa aliman masani fashukuru min Allah ta'ala huwa rida bil qalil min ibadihi mai karban godiyan bayan sa koda kadan ne shine ash-shakir mai yadda da godiyar da bayan sa suka yi masa koda kadan ne kuma mai ninninka musu wato lada koda aikin da suka yi kadan ne ashukuru min al-abdi kuma shine yi wa Allah da'a ashukuru min Allah shine Allah ya karbi godiyar da ka masa ya baka lada kai kuma shukura gare ka da ubangijinka shine kai masa da'a ka yawaita sallah ka yawaita azumi ka yawaita sadaka ka yawaita zakka ka yawaita aikin alkhairi a ganka cikin mutanen kirki idan kai wannan to sai kaga Allah madaukin sarki ya baka lada na malam لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم na'am وكان الله سميعا عليما to sai kuma Allah madaukin sarki ya dawo yana gargadan mu dangane da wasu ayyuka da muke aikatawa yau da gobe daman shi qur'ani an saukar da shi ne don ya magance matsalolin da ke faruwa a tsakanin mu yau da gobe don mu gyara mu samu rahamar ubangiji Allah baya son mutum ya rinka bayyana mummunan abu aljara bisu'i min alqawl fadin magana mara kyau mummunan zance لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم الله بايا سوء أنك بيّن ممونا زنشي سيدي وند أكا ظالمشيشي أنا نقول لا يحب الله الجهر بالقبح من القول fadin magana mara kyau sai dai in cutar ka aka yi sai ka faɗi wato cutar da aka yi maka kaga cuta da aka maka mummunan abu ne to amma dan neman hakkinka ya halatta ka yi bayani cewa an zalunce ka فيجوز للمظلوم أن يخبر عن ظلم الظالم وأن يدعو عليه يا halatta ga wanda aka zalunce shi wanda aka cuce shi yayi bayanin cutarsa da aka yi kuma yayi mummunar addu'a ga wanda suka cuce shi kamar yanzu wannan ɗauke tallafin man fetur dinnan da aka yi mana ai an cuce mu tabbas an cuce mu tun da yau daga yau dinnan da safe kubewa ta ƙara kuɗi kubewa wallahi ina muku rantsuwa ɗazun nan wani ya same ni ta karanta la safe na je zan ce kubewa kubewa fa duba kubewa me aka yi aka kubewa kubewa ya je zai siya ya ga me kubewar ya ya ya sayar masa ita da tsada ba yadda ya siya jiya ba yace ya aka yace baka san an ƙara kuɗin mai ba ne kai ba ɗan Najeriya ba ne komai sai ya kara kuɗi komai babu abin da ba zai kara kuɗi ba kuma yanzu irin wannan ina ma da da wannan abun da kwaye suka yi ma da ma ƙara kuɗin man suka yi da daga 65 din suka mai da shi naira 70 suka ma ƙara naira biyar kaddara wannan naira biyar din da za su ƙara a litinin ta ishe su duk zaluncin da za su yi na kuɗin da za su ɗiba su je su yi gaba ɗaya ba ga ETF da aka kafa ba ba akwai kuɗin ba suna ina ne kuɗin me aka yi da su wannan kuɗin na ETF ina aka yi su me ake da su amma yanzu a ce wai a farashin gwamnati kurin mai ya zama naira 141 ɗari jaridu ma sun sha bamban dan da za a gidan murtala ina duba jaridu na ga wannan 141 wannan 143 wannan 145 wannan karamin farashi ne kenan banda idan ka je ka shiga gidajen mai yanzu nan gaba in ba sa'a ba sai ka sai man nan wajen 300 ko 250 to ka gaya mun wani mai bayani ne zai iya zuwa imin bayanin da zai gamsar da ni ko ya gamsar da kai a matsayinka na talaka miskini zalunci ne wannan zalunci ne wannan zalunci ne wannan kuma ka duba kidahumanci da rashin wayewa a irin lokacin da kasar take tangal tangal kasar fa tana tangaririya ne ko ta zube ko ta miƙe ko ta wari ko ta warayi haka fa ake ciki a kasar kowa yana cikin tsoro da damuwa wannan fitintunin da tashin hankali da ake a cikin kasar nan akwai tasirin talauci da rashin aikin yi to sai gashi kuma an zo an daɗa tsananta mutane don ku sani cewa wata ajanda ce wallahi wanda ya yi wannan abun ba shi da niyyar samar da zaman lafiya a ƙasar nan obasanjo da kansa ina jaridar a gidana a daily trust ya faɗa wa shugaban ƙasa cewa janye wannan tallafin man da kake za kake so kai zai iya jawo matsala a ƙasa obasanjo duba dai obasanjo munafurci yayi ƙari yayi gaskiya ya faɗa haka suka faɗa to me riba a ciki menene mu za mu ƙaru da shi mai injin nika sai ya kara mai wane ne sai ya kara ko idan yanzu a wata a gidanka kana kashe naira dubu talatin ne to wallahi duk yadda za ka je ka nemo dubu sittin sittin ko saba'in wallahi komai ya canja riga idan kana sayan yadi naira dubu ɗaya da ɗari biyar misali yadi biyar wallahi yanzu sai ya kai dubu uku ko dubu hudu ko dubu biyar su ba su da matsala yanzu shugaban kasa yana da wani problem don ya kara kuɗin mai shi da ba sayan mai yake yi ba gwamna yana da wannan matsalar ciyama yana da wannan waye yake da wannan suna da kuɗi suna da harka kuma ƙasar in ta kibe gudu za su yi duk suna da gidaje a ƙasashen waje mu ne masu wahala da mu da jami'an tsaro dan kuma miskinai ne talakawa ne wallahi kuma albashin ku baya isan ku da soja da ɗan sanda da kwastan da waye in akwai wanda albashin da ake bashi a gwamnati a gwamnati ya ishe shi ya fito yayi bayani kuma kuɗin da ake baku baya isan ku sau nawa zaka dan sanda ya buga babur ɗinsa fur ya tafi ofis ɗinsa sai ya je ya sha mai ayi wannan gata ce aka yi wa manyan ƙasa su samu yadda za su saci kuɗin al'umma kurum kuma duk bayanin da za ka zo kai mana wani akwai yan baran da za su zo suna bayani a'a ai sai an sha wala akan sha daɗi najeriya shekara nawa muke shan wahala shekara nawa muke shan wahala ba an ƙara kuɗin man ba ai da bai kai haka ba to me aka mana da aka ƙara kuɗin man to kaga wannan zalunci ne an zalunce mu kuma ya kamata mu yi bayani cewa an zalunce mu kuma ya halatta mu yi mummunan addu'a wanda ya wannan abun ubangiji Allah kai ya biya masa bukatar da yake kuma ya Allah muna neman mu dai kam talakawa bayan ka miskinai ka kukutar da mu ka sama mana da zamu ya Allah mutanen nan nema suke su tafe mu nema suke su karar da mu nema suke su sa mu hijira mu gudu ba aiki baya samuwa a ƙasar nan jami'o'i muna da 'ya'yanmu suna so shiga jami'a babu kai kana ɗanka ya shiga jami'a tashi hankali ne kowaye kuma babu jami'o'i sun gagara asibitoci layi ba ganin kwanciya inda ganin kwanciyar ma ba magani inda maganin ma ba likita duk waɗannan matsaloli ne ba tashin hankali da talauci da rashin aikin yi rashin sana'a ya ishe mu a buɗe kamfanoni a buɗe kaza a buɗe kaza dole su yi wannan sun sun kashe kuɗin gwamnatin sun yi kamfen sun ɗebe foreign reserve ɗin duk sun kashe dole su zo su tatsi kuɗi a hannunmu kuma wallahi duk ajanda turawa ce kuma wallahi mun sani ba ki da humai bane karatu kuka yi kuka faɗa abin da ke wasu ma jahilai ne ba su karatu a cikin ku wallahi muna karanta muna gani duk abin da turawa suke kulle kulle a ƙasar nan muna gani alhamdulillah za mu karanta da turanci za mu karanta da larabci za mu karanta da hausa za mu karanta da kaza muna ji muna kallon duk waɗannan abubuwan wallahi ajanda ne na turawa kurun ya suke so su kifar da ƙasa idan kun lura najeriya nan duk ana ta haska hanyoyin matsaloli hanyoyin kifewa hanyoyin rushewar ƙasar duk shine kurin ake ta yi zaman lafiya ma ya ishe mu da ma a bari mana a saman mana da security ma alal akalli ku saman mana zaman lafiya ku tsare mana rayukanmu ku tsare mana rayukan iyayenmu da 'ya'yanmu kuma ku tsare rayukan kanku a samu zaman lafiya a ƙasan mana tukunna idan komai ya zama suitable shikenan kuma sai ku yi abin da za ku yi alal akal to babu yanzu mutum nawa ne za su fandare akan wani abin kake tsammani mutum nawa ne za su yi mummunan addu'a kuma wani ya yi bayani cewa shugaban ƙasa ya ce yanzu wannan abin da kai yana daga cikin abin da ka shimfiɗa mana sharaɗi kafin mu zaɓe ka kace za ka mana ka ce mana kafin mu zaɓe ka ko in ce kafin su zaɓe ka ka ce musu kafin su zaɓe ka cewa za ka janye tallafin mai ka faɗa kuma in ban da najeriya najeriya ce wai fa ka duba wai sanadin sun yi ittifaki ba su yadda ba wai yan majalisa sun yi ittifaki ba su yadda ba wai manya manyan kasa sun yi ittifaki duk ba su yadda ba in ban da tsiraru kaɗan wanda ba su kai sun kawo ba su ne suka ce kaza wai amma wai duk da haka saboda najeriya najeriya ce wai ƙasar da take so a dawo a rinka bin doka a daina ta'addanci a daina zalunci a daina terrorist a daina kaza wai wannan ƙasar da take wannan duk manyan ƙasar gaba ɗaya sun yi ittifaki sun ce ba su yadda da wannan ba wani mutum kurin shi kadai saboda ra'ayinsa da yan barandansa kurin ya je ya yanke hukunci kuma yanzu daga ba wani ya zo ce wai abu doka a yi kaza a yi kaza an ya kun yi adalci an yi adalci ba ku yi adalci ba wallahi ba daidai ba ne kuma wallahi duk wanda yake da albarkacin bakinsa akan wannan abun wanda ya samu ya faɗa kafin talauci ma ya kashe ka kwarai da gaske wajibi ne waɗanda abun mamaki duba yanzu shugabannin kwadago shugaban kwadago me kasan me yake cewa no za mu duba mu ga yaya za mu yi sabin talaka ba zai sha wahala ba a ta ina bayan kun bari an zartar kuma ka duba bari bari bari bari bari dan dawo da tunanin ku wani guri ku lura ku gane Najeriya Najeriya ce sai dai addu'a kafin wannan abin ya faru sai da aka yi kutun kutun din da aka yi aka kora ɗaliban jami'o'i suka koma gida kun fahimci wannan ta ya aka yi ta ya aka yi dai an san me aka yi don wani ya fito ya yi bayani ya ce asu ya kamata ku ji tsoron Allah kuma kar ku sa siyasa a cikin asu yaya aka yi ya aka yi ɗalibai suka koma abin nan gidaje saboda ɗaliban jami'a ai su ne haɗarin da ake jin in an faɗi wannan abin ba yadda za a yi sakura dole sai sun fito titi sun nuna ba su yadda ba sai aka san ya aka yi ya aka yi aka kora su ana ta rikici duk wani camouflage ne ana ta rikici yaya za a yi yaya za a daidaita ya za a yi daidaita sai aka zo aka tafka wannan dokar su kansu 'yan majalisan sun tafi hutu ba sa nan sun tafi hutu wane ne wane ne yawanci ma'aikatan an tafi hutu sai aka je aka yanko wannan hukuncin fada ne an riga an fada ai ba mu yadda ba muna jiran sai mun dawo za mu zauna a majalisa za mu yi mai kuma ya raina kwayi ba wata majalisa ai majalisa ta mutu wallahi da muna ganin kuna da wata fawa kuna da wani karfi ashe kullum sandar banza kuke daga a kullum dan da tana da kima da tana daraja wannan sandan a a constitution din da ya kamata a ce kuna da wani tasiri alal akalli in an zo da cuta da za a cutar da talaka ɗari to ku yi kokari ku rage ta kuma yadda ita ta zama nawa hamsin ko talatin to amma babu da haka an cuce mu kuma Allah ya isa eh Allah ya isa kuma wannan Allah ya isan ba za ta ba ku jin daɗin mulki ba insha Allah ta'ala bi idinillahi ta'ala muna nan muna nema a wajen ubangiji muna nan muna nema a wajen ubangiji kuma muna kira ga manyan mu mu ba abin da zamu iya yi ba mu da abin da za mu iya yi ba mu da bindiga a hannunmu ba mu da mulki a hannunmu mu ba kowa ba ne ba mu kawai mabiya ne amma an cuce mu kuma mun gaya wa Allah kuma mun gaya wa duniya masu rubutu a hanyar rubutu su rubuta su ce ba a yadda ba an cuce mu idan Allah ya duba sha'aninmu ya taimaka mana manyanmu sun yi magana waɗanda ya kamata su yi magana sun yi an ɗan samu sauƙi a taimakawa talaka to shikenan kuɗin makaranta ma yanzu sai ya ƙaru wallahi kudin makaranta sai ya karu babu wani abin da bai zai karu ba kuma yanzu in kana so ka gwada fita nan ka je ka dan hauta sai ka gani daga nan ta kai ka bata ka sha mamaki eh na'am saboda kowa yana cikin jimami wallahi zulimna wallahi zulimna wa kana Allah sami'an alima kuma lalle Allah ya kasance wato mai ji ne aliman kuma masani ne tabaraka wa ta'ala duk abinda bawa yayi Allah yana gani kuma Allah yana ji kuma Allah zai ɗau fansa ga dukkan wanda aka cuce shi wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil sai Allah ya ce kuma min
إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله فإن الله كان عفوا قديرا Allah ya ce in tubudu khairan in kuka bayyana alkhairi hasanatan kyakkyawan aiki kuma aka aikata aikin Allah zai rubuta muku lada goma idan ma mutum ya yi niyyar ya aikata mai kyakkyawan aikin niyya kurum i amma bai aikata aikin ba za a rubuta masa kyakkyawan aiki guda ɗaya lada ɗaya in kuma ya aikata lada goma autukfuhu shine abin da ake nufin autukfuhu kuka ɓoye shi kuka rufe ma'ana tukfuhu almuradu min alkhair wasu malan suka ce ana nufin an tubudu khairan in kuka bayyana sadaka da kuke yi kuka ba wa miskinai talakawa a bayyane ka ba da sadaka a bayyane jaharan autofoho ko kuma ka ɓoye ka ba da sadaka ka sirran a ɓoye autafu an su'in ko kuka yi afuwa dangane da mummunan abu da aka yi muku kamar zalunci fa inna allaha kana afuwan qadira lalle Allah ya kasance mai afuwa ne qadiran kuma mai iko ne akan komai wato Allah shine yafi dacewa yayi afuwa dama kun kwafi hali ne irin na Allah in kun yi afuwa kun kafi hali ne irin na Allah in kun yi afuwa sannan kuma Allah mai iko ne kuma ya azabtar da wanda kuka yi Allah ya isa akan shi da ya cuce ku ranar tashin alkiyama wannan Allah mai iko ne akai malamai suka ce wannan aya tana nuna mana halaccin ko mutum ya sadaka a boye ko ya bayyane amma dai hadisi ya tabbata cewa yin ta a ɓoye ɗin shi ya fi a bayyane kun fahimci wannan yawwa yin ta a bayyane in kai da ikhlasi akwai lada ba laifi ba ne don na je na ba da sadakar naira ashirin ga wani misaki da yake yana mabukaci ne ko na kai taimakon wani abu a fili sai aka gani ni dai na yi don allah wannan ba laifi ba ne amma da zan ɓoye wani bai gani ba in je in bayar to wannan ya fi ina fatan kuna fahimta wannan ya fito sai ce mai kuma إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون na'am ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا haka أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا wannan aya ta sauka ne akan yahudawa sun yi imani da annabi Musa da attaura kuma da uzairu amma sai suka kafirce wa Isa da linjila da Muhammadu da alkur'ani kaga anan sai sai suka yi imani da wani abu suka kafirce wa wani abu kenan innal ladina yakfuruna billahi wa rusuli lalle waɗanda suke kafircewa Allah da manzannin Allah suka yi imani da Musa suka yi imani da attaura suka yi imani da Uzairu wa qalatil yahudu Uzairu ibn Allah wa qalatil masih wa qalatil nasara al-masih ibn Allah yahudawa suka ce Uzairu dan Allah ne suka yi ƙarya dan ku Allah bayar da da battakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض suka ce Allah ya dauki da kuma Allah ba shi da da nasara suka ce isa dan Allah ne kuma Allah ba shi da da yahudawa suka kafirce annabi isa ka duba wani abun mamaki malam yahudu a wurin su ba annabi isa ƙarya ne kuma injila ƙarya ce muhammadu ƙarya ne alƙur'ani ma ƙarya ne a wurin yahudawa amma ka duba munafurci irin na duniya yau yadda da yahudu da kirista suka haɗa kai kirista sun zama yaran yahudawa suna rayuwa akan tsari na yahudanci wanda addinin su ma ba ɗaya bane addinin kirista da addinin yahudanci ba ɗaya bane sai dai jahilin kirista da bai yi karatu ba bai sani ba shine zai ɗauka da yan uwansa ne amma a gurin ba yahude annabi isa ma ƙarya ne babu shi kuma linjila gaba ɗayan ta bible ɗin da kake gani a gurin yahudawa ƙarya ne to gwanda ma mu musulmi ma akwai abin da ma muka ɗan yarda da shi akwai ɗan abu na gaskiya kaɗan a ciki akwai kuma na ƙarya to su yahuda kan ma kwata-kwata ma ba su yarda da su ba amma saboda sun yi ittifaki wajen kafircewa muhammadu kuma sun yi ittifaki wajen kafircewa qur'ani sai suka yadda su hada kai duk da cewa akwai sabani a tsakaninsu su hada kai don su yi fada da wani babban abokin gabansu guda ɗaya shine musulunci innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wanda suke kafircewa Allah da manzannin Allah wa yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa rusulihi kuma suka yi nufin raba tsakanin Allah da manzan Allah raba Allah da manzan Allah ko raba Allah da manzannin Allah wa yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa rusulihi su raba tsakanin Allah da manzannin Allah wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd kuma suna cewa sun yi imani da wani bangare kuma sun kafirce wani bangare sun yi imani da Musa sun yi imani da Attaura amma sun kafirce wa Isa da Linjila sun kafirce wa Muhammadu da Alqur'ani wa yuriduna an yattakhidu bayna zalika sabila kuma suna nufin su dauki wani addini a tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu sun yi imani da Musa sun yi imani da Uzairu sun kafircewa Muhammadu da Qur'ani da Isa da Linjila wa yuriduna an yattakhidu bayna zalika sabila suna so su gina wani addinin da yake yayi imani da wani bangare na annabawa ya kafircewa wani bangare na annabawa suna so su gina addinin da ya yi imani da wani bangare na littafi daga cikin littafan Allah kuma ya kafircewa wasu littattafai cikin littafan Allah kuma wai suna so su samar da wani addini a tsakani inda ka yi imani da Musa to dole ka yarda da sauran annabawa haka kai ma dan kirista an kai imani da Isa to dole ka yarda da Muhammadu to amma ya late ka san su su hatta hatta su da yahudawan da kiristan galibinsu ba sa da karatu galibinsu da a ce mutum zai tsaya kiristancin da gaske bincike na ilimi to ba zai daɗe ba sai ga ya zama musulmi na'am tunda zai ga zai ga zai ga gaskiyar abu yana cikin musulunci ne ba wai don neman kare musulunci saboda mu muna musulmi ba a gaskiya ai kwaya ɗaya ce ina to ai shine damun duk abin da ke ba na Allah bane ra'ayin wani dan adam ne dole ya samu canji mana kullun ana ana ana updating ku kun taba jin an yi updating din Qur'ani Qur'ani ya updating dinta ai updating din zai yi a ƙara wani ba rage wani abu a a tunda Allah yi duniya ya saukar da Qur'ani ko ko wasali ko wasali guda ɗaya bayan annabi ya kawo shi a duniya ba ta canjawa ba a ce wannan lokacin annabi an yi kuskure an karanta shi ba a daidai ba yanzu wanda suka biyo bayan manzo Allah sun gane kuskure ne babu ba kuskure ko daya a cikin alkurani ko daya kuma tunda aka yi duniya waɗanda suke da qur'ani suke ta haddace shi baki ya haddace shi a haka fari ya haddace shi a haka dogo ya haddace a haka gajere ya haddace shi a haka siriri ya haddace shi a haka ƙato ya haddace shi a haka kowa ma ya haddace shi a haka kuma yannan yadda yake haka mu ma za mu gama shan sa mu koma ga Allah kuma na bayan mu su zo su daɗa shan sa ila an yarisa Allahu al-arda wa man alaiha har zuwa ga lokacin da Allah zai gaje kasa da wanda suke cikin ta gaba ɗaya su zama nashi ya koma kuma yawan mutane lissafi ya za ku ɗauki wani addini a tsakanin wannan ya za a ya samu wani addini bainal yahudiyya wal islam tsakanin yahudanci da musulunci kun dan cafki annabi musa da sunan yahudanci kuma kun kafirce wa abokanan annabi musa su muhammadu da su isa to ya addinin ku zai zama daidai ba daidai ba ne to sai ce mai kuma ula'ika humul kafiruna haqqa Allahu akbar alkur'ani ya ce kaga waɗannan yahudawan su ne kafirai na hakika in kana neman arne mai rijista ka samu ba yahudi to kai fatiha kurin kai kwana humul kafiruna haqqa haqqun kufruhum ma'ana kafircin su kafircin su da gaske suke na kafirci ba yahude ba saboda aqida ta yahudanci wallahi akwai wanda biro baya aiki da shi biro wannan na aljihu wallahi ba zai aiki ba da alkalami da tawada da rubutu hatta in za su rubuta risidi ko na ko na kaya ko na abu wallahi inda suke a garin nan akwai yahuda wanda wallahi ko rubutu zai ko wani abu ake yi na ran da Allah da yahudanci yake rubutawa saboda tsafar aqida ta yahudanci ku rinka dan duba kuna lalleka za ga ana dan nuna su yan jazira suna nuno su ko jiya ma shekaran jiya ma yau kai yanzu nan ma da zunnan ma kafin na tafi al-arabiya BBC kai BBC Arabic da BBC English da waye duka suna nunawa ga Yahudawa nan suna nuna su da gemus da komai za gansu da da gashi an yi kitso an yi waye da sauransu kamar abin nan saboda tsabar aqidar yahudancin tun na can da to amma fada suke da musulunci dare da rana bai hude baya son musulmi har fa har fa gwanda fa nasara fadan kirista akan bai hude dangane da musulunci babban abokin gaban musulunci yahudanci ba kyau to kuma amma yau su ne suke rike da duniyar gaba daya ina gaya muku hatta amerikan gaba ɗayanta akan ra'ayin yahudawan ciki su ba su da yawa amma wala suke juya gwamnatin gaba daya har shi obama da kake ganin sa da umarnin su yake tashi da umarnin su yake zama kuma duniyar gaba ɗaya a hannun su take sai yadda suka ga dama sun yi imani da abin da suke kai kuma suna bauta a kai suna kashe kuɗi a kai kai ko musulmi ba kai musuluncin naka ma ba kai da shi ba tunda a aure fa ka kasa yin addinin ka a aure abin da ba hannun wani a ciki aure mutanen mu aure ba za su iya yin na musulunci ba ya za mu samu nasara akan wasu aure aure sai mun saba wa Allah a ciki sai an yi gargajiya sai an yi bidiyoyi sai an saba wa Allah an yi tabargaza a kira 'yan mata su yi tsiraici su iskanci a yi kiɗa a yi rawa samari su zo a ɗau hoto da 'yan mata a je picnic a kwanta da yara a yi mai duk wanda a gidanmu ne na musulunci ba wanda ya ce karkayi akwai wata gwamnatin da za ta ce in za ka yi auren musulunci karkayi a'a to mun kasa yi kaga akwai matsala ulaika humul kafiruna haqqan lalle waɗannan su ne kafirai na haƙiƙa kuma واتدنا للكافرين عذابا مهينا الله يce mun tanada wa kafirai azaba ta wulakanci shine azaban muhina kai ma lamarin ubangiji sai shi Allah ya mana afuwa Allah Allah Allah mu kan azabar ba ma ta wulakanci ba azaban ma ba masu balta ta wulakanci sai yace me kuma والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم نعم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما والذين آمنوا بالله ورسله ما يقام بيان كافر سيدا كمؤمنكما waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da manzannin Allah kulluhum duka dan ba yanda za a yi faka imani da wasu ka kafirce wasu nominu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd a'a dole ne sai ka yadda da su gaba daya da wanda ka sani da wanda baka sani ba suka yi imani da Allah chip chip suka yi imani da manzannin Allah chip chip walam yufarriqu baina ahadin minhum kuma ba su bambance tsakanin daya daga cikin manzannin Allah ba waɗannan su ne muminai na kwarai cewa suke la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambancewa bambancewa anan su ce sun yi imani da wannan sun kafirce wannan kamar yadda yahudawa suka yi suka yi imani da musa suka kafirce wa muhammadu da isa kamar yadda 'yan kirista suka yi suka yi imani da isa suka kafirce wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama muminai walam yufarriqu baina ahadin minhum ba sa bambancewa na yin imani da wannan su yi imani da wannan ko da ɗaya ne daga cikin manzanni babu ula'ika saufa yutihim ujurahum waɗannan ai da sannu Allah zai ba su ladaddakin su bi imanihim billahi saboda imanin su da Allah wa kutubihi da littattafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah wa kana Allahu ghafurar rahima lalle Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jin kai wannan aya tana nuna mana wato wujubin imani bi jami'il rusul wajibcin mu imani da dukkan manzannin Allah karka ce a ni wallahi na yadda da Muhammadu amma ni gaskiya annabi haya din nan fa ni bai mun ba ban yadda da shi ba fa'ida ko ka ce a ni kai ka yadda da Muhammadu amma wani annabi Ilyas da ake faɗa kai gaskiya bai maka ba baka yadda da shi ba ko kuma ka ce ka yadda da waɗanda kai ka sani wanda baka sani ba kuma baka yadda da su ba shi ma baka da imani wallahi da mutum zai ce shi yana son muhammadu iya so ya yadda ya yi imani da muhammadu amma bai yadda da isa ba me dalili saboda shi ne annabin 'yan kirista saboda gaba da kiristanci da kin kiristanci kace kai muhammadu kai kake so isan ma ba ruwanka da shi to sunanka kafiri da wani zai ce wallahi shi yayi muhammadu yake yi kawai amma hatta musan ma da aka ce shine yahudawa suke bi babu ruwansa shi ma da musa tunda yahudawa sun kafirce wa muhammadu to shi ma zai rama bari ya kafirce wa musa tunda kirista sun ce ba sa yi da muhammadu to shi ma baya yi da isansu ko kirista sun zagi muhammadu shi ma ya tukuku ya zagi isa ka ridda ka ridda ka san jahili zai iya wannan in an ce an zagi muhammadu o ba muhammadu suka zaba to gaya min annabin su wane ne wane ne ya tukuku ya aika masa wani zai iya yi ko ba gaba ne to mu addinin mu ya hana wata jiha eh an taɓa yin haka wata jiha to kaji ana maka ce an taba yi a wata jiha wani bawan Allah ya taba yin haka din tunda ya ga an taba Muhammadin sa to bari shi ma ya bude wuta a wancan wani ne yazo ya zagi tsohon kai ce a kai ma kana tsoho sai tukuku ya aika wa tsohon sa shi ma to ba haka bane yanzu dan Allah yan uwana in kuna so ku fahimci wani abu dan Allah wannan baya nuna cewa addinin musulunci addini ne da yake son zaman lafiya da kaunar juna yanzu duk ko zazzabo da kururuwa da ake ta ai musulmi terrorist ne ai yan tada yan ta'adda ne yan fitina ne yan mai ya kamata ku yi understanding musulunci for very good understanding kuma ku tambayi malamai su gaya muku ya musulmi dan aikin da wani yake aikata dan kaje ka tarar da musulmi a sabon gari yana shan giya yana zina da kafirwa shikenan sai zama wani aikin musulmi ne ku tambayi malamai su gaya muku me musulunci mu fa yanzu cewa aka in ba mu yadda da addini ba mu yadda da annabin annabi isa ba yanzu kaga dai iya kurewa su yan kirista ma cewa suka yi jesus allah ne ko ba ka bane dole musulmi sai ya yi imani da annabi musa dole ko bakan magana ka faɗa masa karin da kuma mun yadda Allah ya saukar wa annabi Isa littafi amma yadda ake rikicin wannan littafin da kuke tankaɗe da rairayin shi ne a aƙidar mu ta musulunci wannan ɗin ba shi bane kun babbata shi akwai true injila ɗin akwai true zabura ɗin akwai na turanci mai kyau akwai na wannan ɗin mai kyau kuma a ta annaba wannan da yawa fa cikin annaba wannan mun yi ittifaki tsakaninmu da kirista da su din yahudawa akwai annabawan da mun yi ittifaki tarayya da su ni ai yanzu ni research dina na PhD na da nake yanzu haka ina yi ne akan wannan abun mana kissar annabawa a cikin alqur'ani yanda qur'ani ya kawo ta yanzu haka a gidana wallahi duk da na rubuta dai wasiya ina da bible bible kala kala kuma da je sudan har coci sai da na shiga na je na sayo bible har coci ina da shi yanzu binciken shi ne ga yadda Allah ya kawo kisa annaba cikin Qur'ani to in binciko shin su yan kirista annabawa nawa ne muka yi tarayya da su wanda su ma sun yadda annabawan Allah ne kaji daya yahudawa su ma annabawa nawa ne muka yi tarayya da su sannan a cikin kissar annabawa da ta zo a cikin alkur'ani to yaya ta zo cikin bible me bambancin kissar qur'ani da annabawa ta alkur'ani kamar misalin kissar annabi isa a qur'ani da kuma kissar annabi isa a cikin bible din ana ce da shi alkitabul muqaddas yaya ta zo yaya kuma ya zo a gurin yahudawa menene bambanci wannan zai taimaka wajen musuluntar da waɗanda ba musulmi ba da dama kuma zai rage saɓani da yawa da ke tsakanin su yanzu dan Allah in ba musulunci yana son zaman lafiya da samun a haɗuɗin ai imanin ba zai ce ai wannan abu to amma yanzu an bata sunan musulunci an bata shi kurin wani ana ce musulunci ne sai ya ɗauka kurin tashin hankali da bala'i shi ke cikin musulunci wanda ko ba haka bane zaluntar mu da waɗanda ba musulmi suke ba wallahi shi ya fi yawa sama da zaluntar da musulmi suke da waɗanda ba musulmi ba kuma abin yana buƙatar karatu ilimi wallahi akwai abubuwan da za ka yi mamaki bari insha Allah wata nan zan buga mana misali zan zo da bible din in karanto kissar wani annabi cikin annaba a cikin qur'ani kuma in karanta muku na bible din ku ji inda izo ku ji yadda ake samun bambancin in an zo gurin da suke da 'yar matsala haka da musulmi sai su canja ku yi mamaki ku gane tushen abin da haka wajibi ne musulmi ya tsaya kan addininsa wallahi ka ci sa'a da Allah ya sa ka zama musulmi ba ka ci sa'a kuma ka ci gaba da zuwa makaranta sai ya ce mai يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك نعم وآتينا موسى سلطانا مبينا يسألك أهل الكتاب yahudu da nasara suna tambayanka kai muhammadu an tunazzila alaihim kitaban minas sama sallallahu alaihi wasallama cewa wai sai ka saukan musu da wani littafi daga sama wannan tambaya ce ta ƙurai don a ƙure annabi an gane ko ba tambaya ce ta miƙa wuya ba gaskiya kuma ba tambaya ce ta in an gaya musu sun yadda ba to shi kuma al'adar ubangiji baya ba da amsa akan tambayar da aka yi ta rashin mutunci ko tambayar da aka yi don a ƙure wato manzo Allah ba zai kawo abin da suka ce a yi din ba za a yi ba amma da a ce tambaya suka yi ta neman ilimi sai Allah ya saukar da littafin daga sama din Kabu bin al-Ashraf da Finhas ibn Azura cikin Yahudawa su ne suka ce da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama in kunta nabiyan in dai kai Muhammadu annabin gaskiya ne fatina bi kitabin jumlatan minas sama ka zo mana wani littafi a dunkule daga sama in dai da gaske kake kai Muhammadu ne kamar yadda aka kawo annabi Musa a taura a dunkule kun san Qur'ani ya sauka ne a ƙarƙashin shekara 23 munajjaman mufarraqa a rarrabe a tsintsinke haka ya zo hasabul waqa'i' bisa gwargwadon abubuwan da ke faruwa in an yi wata wani abu ya faru sai Allah saukar da ayoyi in wani abu ya faru sai Allah saukar da ayoyi in Allah yana so ya dora mutane akan wani tsari sai saukar da ayoyi amma annan Musa da aka zo saukar masa da taura a dunkule aka bashi ita gaba daya to wai sai suka ce kai ma Muhammadu sai Allah ya kawo Qur'anin nan gaba ɗayan sa ba masu gutsure gutsure dan suna ganin Musa ne mai gaskiya shi ƙarya yake yi ka duba fa jahilci sun yadda da annabi Musa ya kawo musu littafi daga Allah ne amma shi kuma wannan Muhammadu saboda kiyayya dan sun yi burin in Allah zai tada Muhammadu ya tada shi cikin Yahudawa to kuma ba a dace ba bai tada shi cikin yahudawan ba sai ya tashi cikin ƙurashawa hashimin dangi sallallahu alaihi wasallam to shi ne ake mai tambaya ta ƙure dan a ƙure shi ya kasa yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama kuma daman ɗabi'ar su suke haka take sun taba cewa ma sai mu ba za mu imani da kai ba sai ka kawo mana ga wani teku ko wani kogi ko ruwa gashi nan muna gani mu ga ƙasa ta fashe tana bulbular da ruwa wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi as-sama' ko mu ga kana takawa kullum sai mu ga Muhammadu yana yana takawa yana stepping yana takawa autar kafi sama kuma wai haka wai walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u takawan da kai ma bamu yadda ba bamu imani ba sai inda ka tattaka ka je sama sai ka sauko mana da wani littafi dunkulalle naqra'u annabi ya ce Allah ya ce kul subhana rabbi in kuntu illa basharan rasula gaya musu tsarki ya tabbata ga ubangiji aini ba wani bane annabi ne ni mutum ina zan muku wannan aikin walan nu'mina li ruqiyyika kaji fa sai ka ka fitar mana da kogi teku ruwa ka bulbulan mana da ƙasa hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw yakuna laka baytun min zukhrufin ko mu ga kai mun ganka da wani katon gida na zinari da azurfa akai mai kwalliya daga sama har ƙasa autar ƙafi sama muga kana tattakawa ka je sama kuma ko ka tattaka ka je saman ma sai mun ga ka sauko da kana hawa muga ka sauko da littafi na qara'uhu mu karanta laysa bi gharib babun mamaki bane dan dan sun gaya Muhammadu haka to anan Musa ma sun gaya masa wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة Allah madaukin sarki fa labari yake barwa kai ai annan Muhammadu ma mai sauki suka yi mai to musan da suke tutiya da shi cewa suka yi ba za mu taɓa yin imani da kai ba sai ka kawo mana Allah naka ka kawo shi mu ganshi ido da ido ganin annabin tsohuwa yahudu fa kenan yahudu al yahudu humul yahudu hatta nara Allah jahara ba wani magana wai wahayi ka je Allah ya baka aya ya baka a'a mu ganshi iru da mu zo Allah a kawo shi mu gani wa akhadatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun take Allah ya jefa musu tsawa tsawa aka yi musu ana daka musu tsawa aka halakar da su can kuma cewa suka yi iji Allah na ilahan kama lahum aliha قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون سكت اجعل لنا إلها يا موسى كما ما الله من موما كي من الله سبحان الله جي وتمغنا ما بات da dadin ji ba fasali da wani abin da suka gaya annabin nasu kenan ballantana ba ko wadda ba shi ba yas'aluha li yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban min as-sama faqad sa'alu Musa akbara min dalika Muhammadu yi hakuri annabi Musa ma sun tambaye shi sama da haka wannan shine abin da suka tambaye annabi Musa sama da wannan dan sun ce nuna musu Allah ya Musa ba kana da Allah ba eh yana da to kawo mana shi mu gan shi ma da ku dai muka yi ta fafata a cikin suratul baqara ba sai na koma baya ba to sai Allah ce mi na'am qalu arina allaha jahara faqalu arina allaha jahara ko shikenan ai duk irin wancan ne thumma takhadha yawa suka ce ya Allah- ka nuna mana Allah din a fili kalmar arina allaha nuna mana Allah jaharatan ayanan فأخذتهم الصاعقة بظلمهم كاغا wannan sai ta dace da surar ta ta bakara sai Allah ya jefa musu tsawa saboda zaluncin su amma duk da haka sun mattakhadul ijla bayan nan kuma cikin tsiyar da suka yi bayan sun ce Allah nuna musu Allah kuma suka dauki dan maraki bujimi ilahan kai yanzu dan Allah ka rasa ma wanda zaka bautawa sai bijimi wanda in ranka ya baci zaka danne shi ka dankara masa wuka ittakhadul ijla suka riki dan maraki ya zama Allah min ba'di ma ja'atumul bayyinat bayan bayanai da hujjoji dalla dalla sun zo musu amma Allah da yake mai hakuri ne sai ce fa afauna an zalika muka yi musu afuwa suka ce a nuna musu ni na yi haƙuri sannan suka riƙi ɗan maraƙi suka mai da shi a matsayina suka bar Allah suka bauta wa ɗan maraƙi fa'afauna an zalika muka yi wa yahudawa afuwa ba mu halakar da su ba wannan duk kira ne zuwa ga su tuba wa atena musa sultanan mubina kuma muka ba wa annabi musa sultanan hujja bayyananniya mu'ujiza cikin mu'ujizozin da muka bawa annabi Musa alaihi salatu wassalam to su mu'ujizojin ne Allah zai faɗa kuma gashi lokaci ya riga ya ƙuri sai da ya haƙuri insha Allah tabaraka wa ta'ala sai sati mai zuwa sai mu ji menene mu'ujizozin da Allah ya bawa annabi Musa Yahuda sun yi imani ko ba su yi ba abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya mana afuwa da rangon assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum a Allah kara wa malam lafiya ya kiyaye a malam amin Allah ya kare mu da ba gaba daya malam da Allah ina son ai taya ni da addu'a saboda jarrabawa da nake shirin dusa nan gaba da kuma wata wasu matsaloli da suke damuna da sauransu to muna yi maka addu'a a Allah ya biya ma bukatunka kuma Allah ya baka nasarar jaraba mu ma Allah ya bamu nasarar jarabobin da suke gaban mu Allah ya samu dace da Allah malam sallar nafila raka'a nawa ake yi bayan sallar magariba ana yin raka'a biyu ko kuma kudu ma dai biyu din su aka ruwaito ana yi da yawa da yawa cikin maganganun malamai biyu ake yi amma in kayi hudu ko takwas ma ba laifi bane amma rawatib wanda hadisi ya zo biyu ne wanda aka ce in kana lazimtan su Allah zai baka gidan aljanna a gina ma gida a gidan aljanna raka'a biyu kafin asuba raka'a hudu kafin azhar biyu bayan azhar sannan biyu bayan magariba biyu bayan isha'i su ne raka'a goma sha biyu insha Allah haka za su baka za a gina ma gida a gidan aljanna ko malam ya ake yin sallar gawa ana sallar gawa raka'a kabbara hudu ake kabbara ta farko ana karanta fatiha kabbara ta biyu ana karanta salatin annabi kabbara ta uku ana yin addu'a wa musulmi gaba daya da kuma mamacin sai kabbara ta hudu ko kai sallama take ko kuma ka ƙara yin addu'a kamar yadda kai a kabbara ta uku wannan yana cewa malam wai idan mutum wai idan mutum ya zauna a masallaci bayan asuba yana tasbihi har sai da rana ta fito sai ya tashi yayi sallah raka'a biyu wai Allah zai ba shi ladan kamar mutum ya yi hajji da umra wai kuwa hadisi ya inganta akan haka duk wanda ya zauna a masallaci bayan asubayi ya yi ta karatun alkur'ani ya yi ta salatin annabi ya yi ta zikiri har sai da ya ga rana ta fito sai ta shi sallah raka abu ya tafi to za a rubuta masa ladan hajji da umra kwarai kuwa hadisi ya inganta akan wannan kuma kaga mutane da yawa ba san da wannan ba wani ma zai zauna a masallacin saura kiris ranar ta fito sai tashi ya fita dan bai sani ba to ana so ka zauna a masallaci bayan asuba ka ta karatun qur'ani kai ta salatin annabi kai ta tuba kai ta zikiri sai kaga rana ta dan kyallo a kalandu duk muna da lokacin da rana take fitowa agogon ka ma zai iya nuna maka lokacin rana tana fitowa sai ka tashi kai raka biyu ka tafi kana da ladan hajji da umra kaga wannan ai ba karamar nasara bane masu daukan ilimi duk ɗaya ne kawai in ka duk abin da kake na ibada ilimi ibada ne ka zauna a masallaci har rana ta fito bayan asuba ya kana da wannan ko zama ma kai kai shiru har lokacin ka tashi kai raka abin dan neman falala Allah zai baka wannan tace malam tsakani na da mijina wato babu sirri kwata kwata kuma baya jin kunyan gaya min magana a gaban yan uwansa na gaya masa ya daina irin wannan bayi da kyau ba daɗi amma bai daina ba malam a sashi a cikin addu'a kuma a bani shawara haka ta ce a sashi addu'a to muna masa addu'a Allah gane da shi Allah ya sa ya daina miki irin wannan gatsali din bai da daɗi miji a gaban yan uwansa yana gaya mata maganganu irin na sirri ko wani abu haka ko kuma abin da bai kamata ba na kunya ai ina jin rashin alaka da addini dai da zuwa gurin malamai yake sa yake wannan kuma a ce mata ka tafi ka hankali ai bai ba ko ba ka bane bai daidai bane kaga ta ce a sa shi a addu'a kuma a ba ta shawara shawaran da yake ci gaba da yi masa nasiha din ki nemi kaset din da aka yi karatun ki ba shi haƙuri kuma ki shiga abin da aka ce lalle ba daidai ba ne hadisi ya inganta manzo Allah yana faɗa ai mala albani ya ingantar da hadisin nan hasan cewa mafi sharrin halitta shine mutumin da zai je alaka da matarsa sun mai shiru sirraha mafi sharri cikin mata ita ce wadda za ta yi alaka da mijinta don tana yadawa a gurin yan uwanta mata zama aure na sirri na mutunci ne kuma mataka tana da daraja mataka rigarka ce mataka tsiraicinka ne yaushe za ka zo gaban yan uwan kana faɗin wasu abubuwa marasa kyau kuma akan mataka ba daidai bane wannan tace akaram kallan mu zawarawa a samu addu'a Allah ya hada mu da wato da mazaje na kwarai bisalam to muna fatan Allah ya aurar da ku ya zawarawa matan da mazan dan akwai akwai su anan mabukata na sani su ma Allah ya musu hanya eh Allah ba da dacewa malam da Allah muna da matsaloli a samu addu'a to ubangiji Allah ya yi mana matsalolin mu Allah i warkar da mu Allah ya bamu dacewa Allah malam me hukunci wanda suke yin shafa'i da wuturi a jam'i malam ya halatta a a ita nafila ya halatta a yi ta a jam'i amma ba koyaushe ba yanzu a ce za ku yi shafa'i da wuturi kurin a masallaci ku zo ku kafa jam'i wannan bid'a ne baya cikin aikin salaf amma wani lokaci dalili yasa kama kaga tarawih nafila ce ana yin ta a jami'i wani lokaci ba ba kullum ba wani yazo yana nafila sai ka bi sai su jami'i wannan ba laifi bane amma a maida abun ya zama al'ada kullun shafa'i da wuturi a jami'i wannan bid'a ne dan annabi bai ce ai ba kuma baya cikin aikin salaf abinda ake nufi da aikin salaf magabata na kwarai me suka ce ayi to ba su aikata ba dan sun fi mu kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi mu kuma ilimin azumin me ya kware kuwa wannan tarawih annabi ma yayi ai kuma ya ce ayi eh da shafa'i da wutri a ciki ai kaga da tarawih da da azumi ne wannan da Allah malam mutum zai iya wata ibada da niyyar ladan Allah ya kai wa iyayensa kamar azumi a'a ba yau wani azumi yayi sadaka eh ya halatta mal ina neman a tiyani da addu'a Allah ya bani wata yarinya makociyata a'a kai ni wallahi ban kula ba ma to Allah Allah ya taimaka to me zamu ce a ku lura akwai ayyukan da ake a ce Allah ya kai lada wa iyaye misali ka gina asibiti taimaka wa mutane Allah ya kai lada iyayen ka ya halatta ka tona rijiya Allah ya kai lada iyayen ka ya halatta kamar yadda muka faɗa amma faɗa ne ya halatta yayi wa ubansa ko da ya wa uwarsa amma kamar kai ka yi wa yayanka ba a yi sai dai addu'a duk wanda ba uwa ko uba ba ba a gina wani wuri ko wani abu a yi a ce a kai ladan gare shi sai dai in babanka ne ko mama saura sai dai kai addu'a ina fata ana fahimta yanzu duk yadda kake son yayanka in ya mutu ba za ka je ka gina masallaci ka ce Allah kai mai ladar ba saboda ai akwai dan rata dole sai dai in babanka ne kamar yadda aka yi bayani to shi ma baban naka baka zuwa kai mai sallah dan sallah kayan kowa shi yake da kanshi amma ya mutu ya bar azumi a kan shi eh zaka iya yi masa wannan azumin nashi ne wannan nasi ya zo amma ka je kai ta azumi ka ce gaba ɗaya azumin ka Allah kai wa babanka lada ko kai ta salloli na dare ka ce Allah kai wa babanka lada nasi bai zo akai ba amma nasi ya zo akan umra zaka iya yi wa mahaifinka umra zaka iya yi wa mahaifinka aikin hajji wannan ba laifi bane zaka iya mashi zaka iya gina masa masallaci makaranta duka Allah ya taimaki malam banda malamin ka babanka aka ce ko baka ji ba babanka da mamanka wannan wannan tambaya ta ƙarshe sauran zan ajiye sai wani sati daman na kwantai ne muka karanta akwai dan jawabi da za mu karba daga wajen dattijo kuma mahaifi a gare mu a wannan masallaci mai albarka yanzu insha Allah um, wannan yana cewa da Allah taimaka masa da addu'a uh, akan wata bukata tasa da kuma wata yar uwarsa da take cikin wani yanayi na rashin lafiya uh, yake da alaka da aljanu Allah ya bata lafiya to shi ma dai muna addu'a gaba ɗaya Allah ya bata lafiya kuma bukatunka Allah ya biya maka insha Allah akaram kan labaran baka minti biyu na'am